أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kama wannan rana mai albarka ranar laraba 15 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 4 ga watan uku shekara ta 2026 miladiyya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallaci na juma'a mai albarka a cikin kandegar national a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar a wannan kuma shine darasinmu na goma sha hudu a wannan shekara sannan kuma a cikin wato suratun nisa wannan shine darasinmu na goma sha bakwai muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon karantawa daidai tare da aiki da shi muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon wato aiki da abin da muke karantawa ya kare mu kuma daga wadawa cikin wato waɗanda ba sa aiki da abin da suke karantawa na daidai alarama a jiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 36 yau allah yadda za mu tashi farkon aya ta 37 muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci allah ya ce allazina
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يبخلون ويأمرون الناس الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله سبحانه وتعالى الذين يبخلون سوني وأن دسكي روح سوائي su ne kamar ajiya aya ta ƙarshe da muka karanta inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah baya son waɗanda suke masu takama masu yawan alfahari to su ne sai kamar ka ce Allah suwaye masu takama masu yawan alfahari sai Allah ce su ne allazina yabkhuluna su ne waɗanda suke yin ruwa wa ya'muruna an-nasa bil bukhl kuma suke umartan mutane da yin ruwa wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli suke ɓoye abinda Allah ya ba su na falala falalan nan ta ilimi ce ko kuma ta dukiya duk suna ɓoya wannan ɗaya daga cikin sifa ce ta yahudawa kun gane ko to Allah subhanahu wata'ala ya ce baya son masu irin wannan hali to daga cikin halayyar tasu suna yin rowa malamai suka ce ko da ba su ce mutum kada ya yi ya bayar da kyauta ba ko ba su ce mutum ya yi rowa ba ɗabi'arsu ta yin rowa tana koyar da waɗanda suke tare da su su ma su aikata kun gane ko shi yasa idan mutum mai kuɗi yana so ya sa wato ɗan uwansa masu kuɗi su dinga yin alheri sai ya dinga ƙoƙarin yana yin alheri a zahiri don su gani su kwaikwaya kun gane ko babu laifi in dan yayi da wannan niyya kun gane ko shi yasa yin sadaka ko ciyarwa a fili tana da amfani shi yasa a ƙarshen suratul baqara mu yan kuma ce ba Allah ya yabi waɗanda suke ciyarwa allazina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan muka yi bayani a wancan lokaci shekarun da suka gabata muka ce da Allah ya ce sirran wa alaniyatan wato a ɓoye da fili filin bayyanawa yana sa marowaci wanda shi baya iya fitar ya bada shi ma ya kwaikwaya kun gane ko da ƙissar nan da suke kawowa malamai a wajen tafsiri mutumin da ya ƙoƙarin ya sadaka ya fita a ɓoye da daddare da ya tashi ya ɗibi magudan kuɗinsa sai ba wani ba Allah kawai sai ta bayyana washe gani ana ta hira ashe kasun gumin ɓarawa ya ba wa kuɗin nan kun gane ko shi bai sai yana gani kawai sai aka dinga cewa ka duba wani mutum ya ba wannan shirgegen barawon sadaka kuɗi mai yawa har sai da wannan wato barawon sai ya ga wannan kyauta da Allah ya kawo masa bai je ya yi satar ba ya samu wannan kuɗi kawai sai ya tuba ya bar satar ya ga gama kuɗin da ba yake nema an ba shi fiye da abin da zai je ya sata mutumin nan zuciyarsa ba ta nutsu ba aka cewa shegari sai ƙara fitowa da kuɗi ba su tarin yawa yana so yau dai allah ya ci da shi ya ba da kuɗin na inda suka cancanta sai ya ɗauki kuɗin na ya ba wani ƙasun gurin mun mai kuɗi ya ɗauki dukiyar na ya danƙa masa shi sai da sa aka ce ka duba wannan mai kuɗi yau ya ba wani mai kuɗi wato sadaka ka ji wannan abu duniya ta lalace mutumin nan ya shiga wani tsanani ya ce ya Allah ka gafarta mu washe gari ya ce sai na sake ya ɗibi kuɗin nan masu yawa to shi wannan mai kuɗi da aka ba aka ce mugun marowaci ne bai bayarwa to shi sai ya ga kamar wa'azi aka yi haka masu kuɗi suke ciyar da dukiyarsu a to ni ba bari in gyara kaga yanzu wancan barawa ya bar sata saboda ya samu abin da zai wadatar da shi ya bar takura mutane yana kwace musu kuɗi ko yana sace musu shi kuma wannan mai kuɗi da baya cewa sai ga ashe ga yadda ake da dukiya ashe ga aikin da masu kuɗi suke da dukiya mai kyau to ni ma bari in fara sai niyya shi ma bari ya fara kaga an ci nasara ko to a na uku shi kuma wancan yana ganin kawai ba ta ba Allah ka gafarta mun gobe ya ƙara ƙoƙari ya tattara dukiyarsa wato ya ce in Allah da Allah ka taimake ni sai ya ce bari ma a daina ba maza ya ga wata mace ya ga tana alamun tana buƙatar taimako ya ɗauki dukiyar nan ya bata a shekaru ce nan ma sai aka wayi gari ana cewa kai wai shi wannan mai kuɗin babu waɗanda yake ba wa kuɗi sai mutanen banza wanda ba su cancanta ita kowannan karuwa abin da ya kai ta zuwa ga karuwanci saboda rashi yanzu da aka ba ta wannan kuɗi sai ta tuba ta ce to alhamdulillah Allah na tuba na samu abin da zan iya rike kai yanzu sai wannan ba Allah duka daga baya ya kuka ya kuka sai Allah ya bayyana masa cewa ai duk wannan sadaka Allah ya karba duk inda ya kai ta ta cancanta ya kai domin ta magance waɗannan matsaloli da ake na saba ma Allah duka kaga wannan dukiyarsa ta yi amfani ikhlasi kuma Allah ke sa ya dora ka akan hanya ka bada dukiya inda ya cancanta ka bada ta to kaga yanzu wannan ciyarwarsa a ɓoye kaga ta yi amfani to haka nan kaga ta zama wa'azi ga wancan mai kuɗi to idan ka gana akwai mutane da za ka haɓaka su ka tada su su yi ƙoƙari su yi wani aikin alkhairi sai ka bayyana don su gani su aikata kun gane ko wannan babu laifi abinda ba a so ka yi ba don Allah ba kun gane ko ka yi don ganin mutane wani abin kaga yanzu wannan saboda ikhlasinsa ya kai ikhlasi a ɓoye ke yi da daddare to kaga wannan ya kai matuƙa wajen ikhlasi babban abin da ba a so akwai wanda zai iya yin alherinsa zai iya aikin sadakarsa ibadarsa a ɓoye ba wanda ya sani kuma sai ya zo yana gaya mutane kaga wannan kuma ya yi hasara ka yi abinka a ɓoye ba wanda ya sani allah ya rufa maka asiri ka tsira sannan ka zo kai sum'a kaga ka jiyar da mutane ka ce ai jiya ma sha allahu ai jiya da na bara ba da sadaka ai sai da gari ya waye kaga ba wanda ya san kayi ka tafi ma unguwar wata idda ba taka ba dan ka tsare ikhlasin ka kuma yanzu ka zo ka bayyana ko ka ce jiya ai kiyamul layl kafafuwa na sai da suka ciwo ai babu wanda ya san kayi ta a gidanka kai a ɗakinka ka zo kuma kana ba da labari ka ka ɓata aikinka allah ya mana tsari to muminai ba su da rowa rowa tana daga cikin ɗabi'u marasa kyau wanda allah subhanahu wa ta'ala ya yi allah wadai da su ya wato nuna masu yin su ba mutanen kirki ba ne haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya nuna cewa rowa da masu yin ta ba mutanen kwarai ba ne ba mutanen kirki ba ne kun gane ko tana daga cikin abin da ta halakar da mutanen da suka gabace mu kun gane ko kamar yadda za mu zo mu karanta hadisi abu na farko da za mu duba a cikin wannan aya da Allah ya ce allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli suna rowa suna kuma umartar da mutane da rowa to ba lalle sai da wato lisanin qawli ba kun gane ba wai sai sun yi hana mutane sun umarci mutane da yin rowa da lisan na baka ba su ce kai ku bada ku yi rowa a'a ko da da lisanin maqal da yanayi su dinga ya ga wani wato abokinsa mai kuɗi zai taimako ce ko kuke taimaka musu kun gane ko shi yasa suke suke damun mutane da bara ko suke damun mutane kaga ai bai ce ka a bayar ba amma ya yi jirwaye mai kamar wanka ko kuma a yaya matsa fuska lokacin da za a ba da wannan sadakar za a taimaka ya ji ba daɗi ko ya dinga shagaltar da su in za su yi alherin ya hana su su yi da wata hila ko wata dabara to duka wannan wato ɗabi'a ce mara kyau kuma za ka ga duk wanda ya siffanci da wannan sifa ta rowa sai ka same shi kuma da son banza ɗabi'u ne guda biyu ba sa rabuwa duk mutumin da yake marowaci sai ka same shi kuma yana son banza kun san son banza aiko yana son na wani ya shigo hannunsa shi ko baya so ya fidda nasa kun gane ko da yawa alhazanmu masu kudinmu da suke zuwa saudiya sai su je su dinga bin layi karɓar sadaka a saudiya waɗanda suke ba da wannan sadakar a ciyar da waye wallahi ba su gaza kuɗin waɗannan masu kuɗin namu ba su sun san amfanin ciyarwa da amfanin alherin shi yasa suke ƙoƙarin su ciyar saboda yadda allah yake haɓaka dukiyar mai ciyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an fiƙa yabna adam ka ciyar ya kai ɗan adam yun fiƙa alaika za a ciyar a gare ka kenan duk mutumin da ya kokari yana ciyar da dukiyarsa fi sabilillah Allah subhanahu wata'ala zai ciyar da shi zai taimake shi zai ba shi nasara a cikin wato abin da ya shafi dukiyarsa to kaga Allah subhanahu wata'ala ya yi gargadi ya nuna cewa ruwa ba ta da kyau a bace wacce take mummuna ya kamata muminai su nisance ta shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya iyakun wa shuha na gargaɗe ku na wato gargaɗe ku da barin yin rowa ku gane ko fa innahu ahlaka man kana qablakum domin ta halakar da waɗanda suke gabaninku ku gane ko ta sanya wato rowa ta wat ashuhu kuma malamai suka ce ta ma zama mummunar rowa wadda har mutum bai iya ci shi kansa kansa ma yana marowa bai ba wani ba kuma bai ci ba da kansa to wannan ruwa ce mummuna allah ya mana tsari kun ga duka wannan sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli kuma suna ɓoye abin da allah ya ba su na falala kun gane ko abin da allah ya ba su na falala na ilimi da dukiya wannan su ne yahudawa aikinsu kenan tun a cikin suratul bakar allah ya ba mu labari su ne masu wanda allah ya yi magana a kansu ilallazi na yaktumuna ma an zanna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in wa'inda suke boye ilimi wato suke boye ilimi na littafi kun gane ko su boye shi don kada mutane su fahimta abin da Allah ya sauka kenan walhuda kuma suke ɓoye shirya mun gane ko min ba'di ma bayyana hulun nas bayan an bayyana wa mutane su kuma su yi ƙoƙari su ɓoye kan mutane su fahimta sai Allah ya ce ula'ika ya la'anuhumullah wa'annan mun tsine musu Allah ya tsine musu wa ya la'anuhumullah inu kuma masu tsinuwa cikin mutane da aljanu da mala'iku duka halittun Allah suna tsine musu Allah ya mana tsari amin to kaga duk mai ɓoye ilimi ko mai ɓoye wani falala ta Allah ta dukiya da Allah ya bashi baya siyar da ita musamman zakka kun gane ko ba sa ciyar da ita to duka waɗannan suna janyo wa mutum halaka shi yasa a ƙarshen aya Allah ya ce wa a'tadna Allah ya ce mun yi musu tanadi mun yi wa a'tadna lil kafirina azaban muhina mun yi wa kafirai tanadi na azaba mawulakanciya azaba ta wulakanci wasu malamai kamar yadda ibnu kasir ya kawo a cikin littafinsa da nan da Allah subhanahu wata'ala ce wa atadna wato mun yi musu tanadi na azaba kun gane ko wa atadna lil kafirina mun yi wa kafirai wato tanadi na azaban ko azaba wacce take muhinan maulakanciya sai suka fassara cewa ai alkufru bi ma'ana anan shine boyewa boye abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su na ni'ima kun gane ko ya ce wal kufur huwa situr wal taghti kun gane ko wattaghtiyatu wato al kufur anan yana nuna boyewa suturcewa da boya abu a rufe shi fal bukhlu yasturu ni'mat fal bakhil yasturu ni'mat Allah alayhi lalle mai yin ruwa kamar yana boye ni'imar da Allah ya masa ne kun gane ko yana boye ni'ima domin baya bayyanawa yana yin ruwan ne don a ce bai da shi gani yake idan ya fito ya ba da sadaka ko ya bayyana ya sa a jikinsa an gani to za a takura masa baya so a ce Allah ya bashi shi yasa suka ce to bakil mai rowa yasturu ni'matallahi alai yana ɓoye ni'mar da Allah ya masa ne kun gane ko wa yaktumuha wa yujahiduha kamar yana musunta ne yana musun Allah bai bashi ba kaga wannan shi yasa Allah ce ya kira shi da kafir kenan abinda suke nufi kafiru ni'matallahi alaihi wanda ya kafirce mai ya boye kun gane ko ya boye ni'imar Allah da ya a kansa to an fassara an ni'ima a nan wasu malaman tafsiri kenan kun gane ko kenan duk mutumin da baya bayyana abin da Allah ya bashi ta hanyar ya sa ko ya bada ya bada sadaka to wannan ya kafirce ma ni'imar Allah bai yi amfani da ita shi yasa yazo a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah idza an'ama ni'matan ala 'abdin lalle Allah idan yayi ni'ima akan wani bawa kun gane ko sai ya ce ahabba an yuzhara asruha alayhi yana so Allah yana so ya ga alamar wannan ni'ima da ya maka ba Allah ya baka dukiya ba kullum a ganka a tsohon mota sai an tura kuma kana da kudin siyan mai lafiya wannan baka gode ma Allah subhanahu wataala Allah ya baka dukiya kullum a dinga ganin ka da ya gagge riga wallahi wannan ba zuhudu bane ba wulakanci ne ka dan sa mai in kyau kakka wuce gona da iri kakka yi albazzaranci kun gane ko Allah su wannan hadisi wato hadisi ne wanda yake imamu Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi imamu Tirmidhi ya rawaito shi daga hadisin amru bin al'as zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah idan ya ni'imta bawansa idan yi wa bawa ni'ima a habba yana so an yuz an yazhara asaruha alaihi ya ga alamar wannan ni'imar ta bayyana a gare shi amma Allah ya ba kuɗi wata ilinwa ta kashe ka to ina amfanin ta wannan dukiya ba ka iya ci ballanta naka ba wani duk wanda bai iya cin dukiyarsa ba zai iya ba wani a to ka gani ya yi wa kansa ruwa ballantana wani to kaga Allah yana son haka shi yasa a cikin addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo Allah yana cewa waja'alna shakirina li ni'mataka ya Allah ka sanya mu daga cikin masu godiya da ni'imar da godiya da ni'imar da Allah ya ba shine a ganka cikin tsafta a ganka cikin ka koshi kana taimakon wani ma ya koshi amma kai baka ci ba kana ta tara dukiyar ƙasa kake binne ko menene wa ya sani ka gane ko musamman mutane waɗanda za ga Allah ya ba su dukiya a wajen birni sai su zo birni su ta bara suna shan wahala bayan kuma a can inda suke akwai dukiya akwai dabbobi akwai waye sai ya dawo kuma cikin birni wannan na birnin da yake zuwa baraye wajen shi ya ninninka shi kuɗi da yawa shi ya bar dukiya a ƙauye ya zo birni ba kaga duka wannan bai halatta ba bai dace ba Allah subhanahu wataala ya mana tsari to Allah subhanahu wataala ce a gaya wa marowata kun gane ko wa a'tadna lil kafirina azaban muhina mun yi tanadi ga masu kafircewa ni'imar Allah masu ɓoye ni'imar Allah azaba mawulaƙanciya idan kuma ka komar da alkafirun ta koma kafirai dai to su ma kafirai dama ai makomarsu ita ce wuta Allah ya mana tsari Ah, Allah yawa ya tanadar wa kafirai azaba mawulaƙanciya Allah ya mana tsari sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina yunfiquna amwalahum shi ma wannan aqafi ne a ayar baya tunda an nuna maka suwaye waɗanda Allah baya son su masu takama da girman kai ko masu takama da kuma yawan alfahari sai tarin sai alfaharin babu yin alheri da abin da Allah ya ba su shine kuma Allah ya ce da su wallazina yunfiquna da waɗanda suke ciyar da amwalahum dukiyoyinsu ri'a'an nas dan ganin mutane wato dan mutane su gani kaga waɗancan sun ƙi badawa waɗannan kuma za su bada amma dan mutane su gani su yaba kaga ba cinya ba kafan baya ke su sun fito da dukiyar gashi za su bada ta amma kuma ri'a'an nas ai riya'an nas kenan dan ganin idan mutane kaga ba dan Allah ba gane ko Allah ya ce wala yu'minuna billahi kuma ba sa yin imani da Allah domin da suna yin imani da Allah da sun yi saboda Allah a ɓoye babu wanda ya sani sun san Allah subhanahu wata'ala yana sane fa in lam takun tarahu fa innahu yarak yana sane zai ta zai wato taskance maka abin da ka ciyar zai ninninka maka shi yana nan a lahira zai maka amfani to wala yu'minuna billahi ba sa yin imani da Allah wala bil yawmil akhir kuma ba sa yin imani da ranar lahira Allah ya ce wa man yakun shaytanu lahu qarina duk wanda ya kasance shaydan shine abokinsa abokin shawararsa kun gane ko to fasa a qarina turda aboki na shawara in ya kasance shaydan domin ba zai dora ka a hanya ta kwarai ba ko ba haka ba sai dai ya zurma karamin da ba za ka iya fitowa ba in ka tafi ka tafi kenan to kaga a nan allah ya nuna cewa masu ciyarwa don allah su ne mafhumul mukhalafa za mu ɗauka tun da dai waɗanda suke mutanen banza waɗanda allah baya son su kun gane ko su ne masu ciyar da dukiyarsu ba don allah ba suna ciyar da dukiyarsu ne wato don ganin idanu kenan yanzu bil mafhum sai zamto masu ciyar da dukiyarsu ba don ganin mutane ba don allah kenan kaga waɗannan su ne waɗanda Allah yake so kun gane ko su ne wanda Allah ya ce a can sirran wa alaniyatan kun gane ko suna yi saboda Allah a ɓoye kuma suna ma in ma bayyana wa suka yi saboda Allah suka yi don mutane su kwaikwayi irin aikin alheri su yi amma wannan kawai mujarradin shi me yake so mutane su gani su yaba mai su yabe shi su dinga cewa alajuwa na ai shi ai baya da dama ai menene ake cewa babban giwa ne ko ai taimai kirari ana fangama shi yana jin kansa yana kato yana hurawa yana yin sama to wannan duka bai da kyau shi yasa ya tabbata a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana agni shuraka ya shirk ni ne mafi wadatuwa ga ababen da ake hada da su wajen aiki wato idan mutum yayi wani aiki na ibada sai yake son Allah ya karɓa ya bashi lada kuma yana so ya birge mutane sai Allah ya ce a to ni na wadatu ni ba sai ka haɗa ni da wani wanda za wani abu halitta ba wani bawa na kana so ya yaba abin da kai saboda ni ya gani ya ka birge shi a to ni na wadatu ana agni shirka an shirk man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki asharaka ma'iya ghairi ya haɗa wani na da ni a gurin aikin wato yana son ba shi lada kuma yana son wani ya gani ya yaba kana cikin sallah sai gawa ne a zo ka ƙara gyara ƙira'a da nutsuwa wato dan ya gani ka iya sallah to duk wanda ya wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisul qudsi Allah zai ce taraktuhu wa shirkahu na bar shi da abin da ya haɗa da shi ba dai ni yanzu to na kyale ma wancan bawan nawa shi in yana ba da lada ya bashi kaga ai an shiga musiba ko ba haka ba iyaka ce ya ba ma amma duk wahalar da ka sha na aiki ta kare kayi laifi kayi saboda kayi shirka karamar shirka riya ba lada sai zunubi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi wato abinda nake ji muku tsoro ya gaya masa habbansa yace shine ashirkul asghar wasu ka ce wa mahiya ta ce arriya shine riya tana da ta malaman addini da yawa sun yi magana akan riya suka ce ta fi zamtowa aiki wanda yake ba su wahala yaƙa kana cikin aikin ka lafiya lau sai wani ya zo ce kai ne fa kana ganin yadda jama'a suke sauraron ka ƙara wa miya gishiri abu babu shi ma ka kawo shi don a saurare ka dai ko kuma an ma tambaya ba ka sani ba maimakon ka ce ba ka sani ba in ka je ka bincika ka sani za ka bada a'a saboda ganin mutane sai ka yi kokari ka bada amsa wacce take ba daidai ba ko ka yi wani abu da dai kake so sai mutane sun ga abin nan yayi kai ba neman yarda Allah ba Allah ya mana tsari da yawa daga cikin malamai suna cewa yaƙin riya yin abu ba dan Allah bai sun yana ba su wahala Allah subhanahu wataala ka ba mu ikon yaƙar yin aiki ba wanda yake ba dan kai ba Allah ya ba mu ikon yi dan Allah wannan kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisul kursi Allah zai ce to na bar masa shi da wanda ya hada da shi kaga wannan ya ishi mutum musiba kenan mu yi kokari mu dinga yin aiki saboda Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ce wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir da'iman za ga a gurin imani rukunan imani guda shida amma da yawa gurare a ƙur'ani sai a kawo biyu a kyala hudu mun gane ko ai guda shida na farko akwai imanu billah ko wa mala'ikati wa rusulihi wa kutubihi wal yawmil akhir wa tu'mina bi qadri khairihi wa sharri ba shida kenan ba to yanzu da yawa sai kaga a gurare a cikin alqur'ani an ce tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai aka imani da Allah da ranar karshe wayannan biyun in dai mutum ya yadda da Allah ya yadda da ranar ƙarshe to sauran duka ba su da wahalar yadda saboda duk mutumin da ka ga yana cin amana yana cuta yana zalunci to akwai karamcin imaninsa da haɗuwa da Allah ranar lahira kuma sai an je can ne za a haɗu da Allah ko ba haka ba to shi zai gadon masa sauran imani da ƙaddara ya san cewa in bai samu ba Allah bai ƙaddara zai samu ba kun gane ko duk jaraba da ya shiga ta kaddarar da ya shiga ya yadda akwai ranar alkiyama za a je a haɗu da Allah Allah zai warware kun gane ko to sai ya sa masa ya yadda da sauran manzannin da Allah ya ce yadda da su bai taɓa ganin su ba wasu ma sunayensu ma ba a gaya masa wasu aka gaya masa sunayensu kaɗan to me zai sa yadda ya san in ya yadda Allah zai masa sakamako a ranar alkiyama yawmul akhir ya yadda da ita gane ku shi yasa Allah a farkon suratul baqara yace allazina yu'minuna bil ghaib ya yabi masu imani su ne masu yadda da abin da yake boye abin da basu gani ba basu ga Allah ba amma sun yadda da Allah basu ga aljanna ba sun yadda akwai ta basu ga wuta ba sun yadda da ita duk wani abu da wato yake a boye Allah ya bada labari manzo ya bada labari amma suka yadda saboda imani kun gane ko to imani da ranar lahira yana daga cikin jigon wanda in ka yarda da shi duk sauran abubuwa da yawa za ka yarda da shi haɗuwa da Allah domin kafirai sun yi musun shi kun gane ko su gani suke ma an mutu ba za a tashi ba sai Allah ya karyata su za'ama allazina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala Allah yasir a gani sun ce ba za a tashi ba bayan an mutu Allah ya ce ƙulbala wa rabbi ka ce a'a wa rabbi na rantse da ubangiji na manzo ka gaya musu haka latuba a sunna za a yi tashi bayan an mutu sun malatu nabba unna bi ma'amiltum sannan za a ba ku labari dangane da abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir hakan mai sauki ne a gurin Allah kun gane ko to imani da Allah da ranar lahira in an kawo su sun wadatar da sauran guda hudun duka suna da sauƙi mutum wato ya imani da su to sannan sai Allah subhanahu wata'ala ce wa man yakun shaytanu lahu qarina duk wanda shaytan ya zamto abokin shawararsa abokinsa wanda zai lizince shi to kaga ba za a abin kirki ba kuwa kun gane ko da shaidan din nan na mutane ne kun gane domin akwai shaidanin mutane ko shayatin al-ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura ko ba haka ba akwai shaidanin mutane akwai shaidanin wato aljanu shaidancin shine bijire ma Allah subhanahu wataala domin sifa ce kun gane ko ko iblis wannan sunansa ne na yanka iblishi in ji bahaushe iblis amma shaidanci sifa ce aikinsa ne shaidanci shi yasa shaidanci kowa yana iya yi shaidanci Allah ya tsare mu da shaidanci to duk wanda ya riki shaidan abokin shawara aboki na lazimta shine karin wanda karin shine wanda ko da yaushe kana tare da shi shi kake lazimta to Allah ya ce fasa'a karina tur da ya munana wato abokin shawara ko aboki na lazimta in ya kasance shaidan kun gane ko a ƙarƙashin wannan imamu ibn kathir yake kawo baitin wani sha'ir yake cewa anil mar'i la tas'al was'al qarinahu kun gane ko dangane da mutum in zaka tambaya ka tambayi abokinsa in ka gano abokinsa to ka je ka bincike abokinsa wanda kullum suna tare fa kullu qarinun bil muqarani yaqtadi wato shi dukkanin wani aboki to da abokinsa yake koyi dole ya maka tasiri akwai at-ta'thir wa ta'assur duk wanda kake tare da shi ko da yaushe to za ga wato wannan zamantakewa ya yi maka tasiri shine bahaushe yake cewa zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai kun gane ko to in dai kana tare da mutum ko ɗanka yana iya maka tasiri ko matarka tana iya maka tasiri abokinka malaminka kowa da kake tare da shi yana iya maka tasiri to shi yasa in za ka nemi abokin lazimta ka san wa za ka lazimta in gane ko Allah ya mana tsari Allah ya ba mu dacewa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما
الله سبحانه وتعالى وماذا عليهم وسوء أنن كافرين su wa'annan wa'anda ake ja hankalinsu su zo su yi imani da Allah su yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam su yi imani da ranar lahira wa ma za alaihim mai zai cuce su ne kun gane ko istifhamin ne in kari wa ma za alaihi law amanu billahi wai me zai cutar da su da za su yi imani da Allah akwai wani abu da zai cutar da su a'a babu wani abu da zai cutar da su da za su yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wa anfaqu mimma razaqahumullah kuma suka ciyar da abin da Allah ya azurta su kenan menene laifin wannan ayyuka eh wa ma za alaihim law amanu menene zai cutar da su da dai za su zo su yi imani wal billahi wal yawmil akhir wato da Allah da ranar ƙarshe da za su yi imani da Allah da ranar ƙarshe wa an faƙo mimma razaqahumullah kuma da za su ciyar da abin da Allah ya azurta su da shi babu wani abu da zai cutar da su bal sai dai me abin da zai amfanar da su ko ba haka ba wannan ba zai taɓa zama cuta gare su ba akasinsa shine zai zamto cuta gare su wa kana Allahu bihi ma'alima Allah ya kasance dangane da sha'aninsu wato masani ne duk abin da suke aikata a fili da koyi Allah ya san da shi shi yasa a nan imam abin da mai jalalaini a ƙarƙashin wannan aya da Allah ya ce wa ma za alaihim lau amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah zai ce ai ayi dararun alaihim fi zalika menene cuta menene cuta a cikin waɗannan abubuwan da Allah ya ambata shin yin imani da Allah shine zai zama cuta gare su da ranar ƙarshe ko imani da ranar ƙarshe ko kuma ciyarwa daga abin da Allah ya azurta su su ne zai zamto musu cuta ba ba shi ne zai zamto musu cuta ba mala ya ce wal istifhamu lil inkar ita istifham ta zo dan ta yi musa ta yi musa abin nan da suke aikatawa kamar ka ce ku wani irin mutane ne me yake damun ku ne da ba za ku yi imani da Allah da ranar lahira ba ba za ku ciyar da abin da Allah yake azurta da shi ba kun gane ko wannan istifami ba wai ta neman sani ba ce ba ta inkari ce sai ce ai eh, lau masdariya ai la darara ga yadda zaka kawo ai la darara fi fihi babu wani cutarwa a ciki wa inna maddararu fi ma hum alaihi cuta tana cikin abin da suke akai menene suke akai yunfiquna amwalahum ri'a'an nas ko ba haka ba suna ciyar da dukiyarsu ba don Allah ba don ganin mutane da kuma me suna yin wato rikar shedan ba sa yin imani da ranar la- da- da abin nan da Allah da ranar lahira kaga akasin da abin da aka faɗa ne sannan kuma me sun riki shaidan abokin shawara to kaga wannan shine cuta a kansu amma ba rashin yin haka wato yin imani da Allah da ranar ƙarshe da ciyar da dukiya da Allah ya azurta su don Allah to wannan shine alheri gare su kun gane ko shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa kana Allahu bihim alima Allah ya kasance dangane da sha'aninsu masani ne ba abin da ya boyi ga Allah da tasarrufinsu da kai kawo wasu kun gane ko Allah subhanahu wataala ce إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما Allah subhanahu wataala ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra lalle Allah baya zalunta la yuzlimu mithqala dharra baya zaluntar wato bayansa gwargwadon ƙwayar zarra gwargwadon wani abu na ƙwayar zarra Allah ba- baya zaluntar bayansa malamai sun yi bayani dangane da menene ƙwayar zarra wasu sun yi bayanai daban-daban kamar shi mai jalalai ne ya ce ƙwayar zarra shi ne jinjirin sauro a jinjirin tururuwa kun gane ko ya ce zarra asgarun namla afuwan jinjirar tururuwa kai duk cikin ku ya taɓa ganin jinjirar tururuwar da aka haifa a ranar wa ya taɓa gani kun gane ko shi ma ya sadiya ya ce jinjirar asgarun namla kun gane ko eh, wato jinjirar tururuwa wasu suka ce a abin da ya fi koma- komai zama kankanta wanda ba ma ka iya ka gan shi sai ka sa abin karo girman abu wasu suka ce ina in ka buɗe taga da rana wani abu da yake shigowa kamar hayaki to cikin waɗannan abubuwan za ka iya kama guda to guda in ka iya kamo shi shine ƙwayar zarra allah baya zalunci gwargwadon wannan abu wato dai a nuna maka komai kankanta abu allah baya yin zalunci kamar wannan abu kun gane ko ayoyi da yawa sun nuna haka inna allah la yuzlimu nasa shay'a ko walakin nan nasa anfusahum yuzlimun allah baya zalunci allah sai dai ya adalci ya ƙara ya baiwa baka yi bai baka ka- a sa ka a cikin wanda sun yi duka kyauta ce ta allah ko ba haka ba
وما ربك بظلام wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ubangijinka ba mai zalunta bayi bane kun gane ko to Allah baya zalunta bayi ko da gurgurdan ƙwayar zarra wa in taku hasanatan yudha'ifuha idan bayi suka aikata kyakkyawa guda to yana ninninka ta ne kun gane ko yudha'ifuha yana ninka wannan wato ladan ne in ya aika in sun aikata ta Yana idan sun aikata daga ɗaya sai a kai ta goma a ninka ta gida goma daga goma zuwa ɗari bakwai daga ɗari bakwai gwargwaron ikhlasi yana ta sama yana ta sama kun gane ko to Allah subhanahu wata'ala ce baya zalunta bayi komai in sun aikata kyakkyawa guda to zai ta ninka ta daga goma wato zuwa 700 daga 700 zuwa masha Allah kun gane ko Allah ya ce wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah yana ba da lada daga gurinsa lada wanda yake mai girma shine ajran azima lada wanda yake mai girma kenan duk in bayi suka aikata aiki na kwarai to Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon ikhlasin su zai ta ninka musu in ka yi ɗaya daga ɗayan na ai maka a kai shi goma daga goma na a kai shi ɗari bakwai daga ɗari bakwai a kai shi har kai kanka baka san zuwa ba gwargwadon ikhlasin ka yinka don Allah gwargwadon riɓanya maka ladan shi yasa ma a ƙarshen aya ce wa yu'ti min ladunhu ajran azima yana bada lada daga gurinsa sai sai ya jingina bada ladan daga gurinsa ajran wato wani irin sakamako na lada aziman wanda yake mai girma Allah ya samu daga cikin waɗanda za su aikata wato aiki su karɓe shi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala na'am sai Allah ya ce
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا Allah subhanahu wa ta'ala ce fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin na'am yaya hali zai kasance na kafirai kun gane ko iza ji'na min kulli ummatin idan muka zo wa kowane al'umma bi shahidin da mai ba da shaida akan wannan al'umma wa ji'na bika muka zo da kai ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama ala ha'ula'i shahida a bisa wa'annan al'umma ta ka zamto shai- mai shaida akan su yaya lamarin zai kasance wannan aya tana ka cikin ayoyi masu ban tsoro ga manzo sallallahu alaihi wasallam kun gane ko Allah subhanahu wata'ala yana nis- yana wato kamanta yanayin da zai kasance a ranar alkiyama wato kamar yadda malam ne yace fa kaifa yakunu alhalun nas kaga sai ya kawo shi da nan mai jalalai ne ce halul kuffar kun gane ko domin mumini alkiyama wato duk halin da zai shiga yana da sauki akan halin kafirai ku gane ko da muminan da kafiran duka za su shiga cikin tashin hankali amma suwa suka fi zama cikin tashin hankali su ne kafirai ko to mala ya ce halin nasu yawmul qiyama iza ja Allahu bi kulli ummatin bi rasuliha domin hadisi ya nuna kowane annabi shine zai bawa ba da shaida akan me al'ummarsa ko ba haka ba haka Allah ya nuna Allah zai tambayi annabin zai tambayi wannan manzo zai tambayi waɗanda aka turo wa manzo fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin fala naqussanna alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin ko haka Allah subhanahu wataala ce za mu tambayi waɗanda muka turo wa za mu tambayi waɗanda aka tura wato manzanni kenan Allah nas'alan da lazina ursila ilayhi ko na'am za mu tambayi waɗanda aka tura musu manzo wala nas'alan al mursalin su ma waɗanda aka tura manzannin ba za a bar su ba sai an tambaye su kuma kowa sai yayi bayani me ka aikata kaga wannan kawai ya isa tashin hankali a ranar alkiyama to shine Allah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam fa kaifa iza ji'ina bi bi- min kulli ummatin ta yaya al'amari zai kasance a ranar alkiyama lokacin da za mu zo kowace al'umma bi shahidin da mai ba da shaida a kanta shine manzanta a ce manzon nan a ce tashi ka yi bayani yaya al'ummarka da wa- suwaye suka- suka yi imani suka yarda da abin da ka zo da shi kaga ko lokaci ne na- na tashin hankali Allah ya ce waji ina bika ala haula'i shahida muka zo da kuma muka zo da kai ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama a bisa waɗannan al'umma taka ummatika kenan annaka balagta risalata rabbika muka tambaye ka cewa kai ka ga- wato ka isar da saƙon ubangijinka to wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke tayarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hankali hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana cewa abdullahi bin mas'ud kun gane ko ya abdullah ya bin mas'ud wato ma'ana hadisin zanka ka karanta mu alqur'ani sai ibn mas'ud ya ce zan in karanta maka bayan kai ne aka saukarwa da alqur'anin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina son in ji shi daga wani na ni da aka saukarwa to ina so in ji wani na yana karanta shi abdullahi dan masud ya ce sai na fara karanta masa daga wannan sura mai albarka wacce muke a cikinta farkon sura surata suratun nisa ya fara karanta yana karanta tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan har sai da ya zo wannan aya ta 41 fa kaifa iza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida sai abdullahi bin masud ya ga manzon Allah yana zubar da hawaye sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin imani in kana karanta qur'ani ya maka tasiri ka ji kana yin hawaye annabi sai zub da hawaye sai ya- eh, abdullahi bin masud ya ce sai na kalli manzon Allah na ga yana zub da hawaye sai annabi ya ce kafaka kun gane ko ko kuma hasbuk ya isa haka daman malamai suka ce idan ana so a tsayar da mutum a karatun qur'ani ko dai a ce kafaka ko a ce maka a ce masa hasbuk kamar yadda suke cewa sadakallahu azim bai tabbata ba a cikin sunna abin da ya zo ko dai hasbu ko kuma kafaka kun gane ko to abdullahi bin mas'ud cewa manzo Allah cewa masa hasbuk ya isa haka ya ishe ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya gaya wa abdullahi dan mas'ud to kaga wannan yana nuna maka tsoron Allah na manzo sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai shi tsoron Allah ta yadda shi aka sauka wa qur'ani amma gashi ya sa a karanta masa yana zubda hawaye saboda halayya ta ranar alkiyama ta taya wa da manzan Allah hankali to ni da kai annabi yana da garanti yana da tabbas ko ba haka ba ɗan gatan Allah ne shi ɗan aljanna ne shi ne fiyayyen masoyi na Allah ba ɗaya lamba ɗaya na Allah to amma yana yin kuka saboda tsoron Allah saboda tashin hankalin ranar alkiyama wanda shi ne ma zai fara yin ceto shi ne mai shafa'atul uzma wanda duk annaba an bi su layi layi za a je ana wane ya taimaka ya je gaban Allah ya roƙi a fara hisabi kowanne zai ja da baya ko ba haka ba kowanne aka miƙa masa ƙoƙon bara na cewa don Allah a je gaban Allah a samu sauƙi kowa sai ya ce a a tafi gurin wane shi ma ya yi laifi annabi nuhu shine farkon manzo a ce ya kai annabi nuhu kai ne farkon manzo a ban ƙasa ka yi shekara dubu ba hamsin kana ta kira kana ta da'awa ka je ko don Allah zai tausaya saboda abin da kai gabatar na da'awa tsawon shekarun da kai na da'awa ya ce a a je gurin annaba adam shine farkon halitta ta Allah ya ce a wancan kowa ya bada uzuri shi annabi nuhu ma daga cikin uzurin da zai bayar ya ce shi da ya addu'a Allah in rabbi la tazar alal kafirina dayyara innaka anta eh لا تضع على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تضرهم يدل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا kuma fa ba wai duka ya ce ba ba da ya ce a hallakar da su ba ba caye Allah in ka bar su sauran da za su zo za su bata su innaka in tazarhum yudullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara fajiri sai fajiri ko ba haka ba sai wanda Allah ya tsama to shi sai ya ce to shi da yawa al'umma wannan addu'a aka je aka babbi kai sai karshe sai a je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ana laha ana laha dama Allah ya bashi ya ce to ya ajiye ta sai rana alkiyama zai yi wannan addu'a sai je tashi ya tafi gaban Allah ya faɗi ya sujada Allah ce yau ba ranar sujada ba ce tambaye a baka sal tuɓa ka tambaya za a baka cikin suratul duha Allah ce eh wa sawfa fa sawfa yu'tika rabbuka fatarda sannan ubangijinka zai baka har sai ka yarda annabi ya karbi yayi shafa'atul uzma a bada dama a fara hisabi da sauran shafa'a da ceto da manzo Allah zai yi al'ummarsa ga masu bin sunnarsa wanda sannan har aje ga waɗanda za su sha a ruwan alkawsara Allah ya sa muna daga ciki amin to wannan ku duba annabi yana da wannan wato falala yana da wannan mukami da girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala amma ayoyin Allah suna sanya ya yi kuka ya zub da hawaye wannan kuma shine imani na gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi laysal laysa shadidu bisur'a ba mai karfi bane mai saurin kayi innamal ladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab mai karfi shine mai mallakar zuciyarsa yayin hushi kan ka ganka kai ana cewa daga ka daga sai ka buga a'a ya zuciyarka take tana tsoron Allah kana iya sarrafa ta sai da Umar duk yadda kuka ji ana cewa yana da zafi yana da tsanani to fa duk inda kai karanta mai ayoyi in ya so ya hukunta ka sai ka mai ayoyin Allah akan abin da yake akai to sai ka ga ya fashe da kuka ya ce lokacin da wani ya zo ci mutuncin shi a matsayinsa na amirul mu'minin ya gaggaya masa maganganu sarransa wanda ba na gaskiya ba ya ce bai da adalci kaza kaza kaza kawai ya ɗau zafi sai wani ya ce masa kudul af wa amur bil urf wa a'rid an jahili ya ce haza min al jahili wannan da ya zo maka rashin kyauta yana daga cikin jahilai kaji kuma abin da Allah ya ce wa a'rid an jahili nan da nan kawai sai da na'umar ya kyale shi wa kana waqafan bi kitabillah ya kasance mai tsayuwa akan littafin Allah subhanahu wata kaga tare da karfin shi da yadda ake tsoron shi amma in ka karanta mai ayoyin Allah sai zuciyar ta yi laushi wa haka ake so wannan shine imani amma kai a ce ba a gaya ma gaskiya kai in an ja ma aya sai girman kai to baka zama mai karfi ba mai karfi shine duk karfinsa duk yadda ake tsoron shi kuma yana tsoron Allah in ba ka da tsoron Allah karfinka na banza ne irin karfin sauda ne da adawa wanda Allah ya turo iska ta ɗaga su ta maka kenan girman burodi ne sai iska kenan wanda yake da ƙarfi wanda yake da wato abin nan ƙarfi na gaskiya a shari'ar musulunci shine wanda in ya ji ayoyin Allah yana jin sun bigi zuciyarsa yana bari dan Allah amma wanda bai bari dan Allah shi in an haɗa shi da Allah kamar ma an sa ya bijire in ka ce dan Allah ci shi ba aikin Allah yake wai baya aikin Allah to wani irin fir'aunar zamanin mu kenan ko za mu kira ka ko Allah yana na yana jiran ka a madakata inna rabbaka labil mirsad Allah yana na a madakata yana an yi duk irin waɗanda suka fi ka kuma Allah ya gama da su in kana da ƙarfi ka hana kanka mutuwa in an zo makonar ka za ka mutu ka ce lokaci ne ba in dai har kana da ƙarfi ya kamata duk yadda kake duk yadda Allah ya baka ƙarfi ya baka komai to ka tuna fa akwai wanda ya fi ka Allah a dinga rangwanta an ja ma ayoyi an ma wa'azi ka karba babu wanda ya wuce a masa wa'azi gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne na farko a wurin Allah masoyin Allah amma Allah ya ne masa wa'azi ko ba haka ba ana ya ce ya iya annabi taqillaha ko ba haka ba annabi bai da tsoron Allah in aka ce ka ji tsoron Allah girmama ka aka yi amma duk wanda za a ce ji tsoron Allah sai ya kama girman kai alama ce ta munafunci ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala duk yadda ka ɗau zafi an ce ma Allah ka yi haƙuri ka saki ka yi ka yi abin da shi ke nuna zarumta zarumta tana ga biyayya ga Allah duk yadda kake da daga an ce akwai daga cikin mutane waɗanda haka suke kuma alhamdulillah wanda ana jin tsoron su ba ma ka haɗa su da Allah ba wani daga kace a tafi gurin mahaifiyarsa to an gama za a ga al'amarin na a ce a je gurin hajiya a same ta to inda hajiya ci nukutat da ji larabawa wai inda ake kama raunin shi shine a samu a bi ta hanyar mahaifiyarsa to kaga wanda ya riga mahaifiyarsa ai zai yi wa Allah kuwa tunda duk yadda Allah tana karkashin me yaddan mahaifa to kaga wani to ba wai magana iyayensa ba Allah ma da halicce shi shi ba a hada shi da shi ya haƙuri ko ba haka ba wasu kuma iyayen saboda ƴaƴan akwai abin hannu ba ma sa yi wa ƴaƴan fada ba sa iya gaya musu gaskiya sai da su su dinga yi wa iyayen fada su zo su su ce sai ka ji ana kai kai ko a hankula alaji kai ka alaji ya ji maimakon a zaunar da shi shi aka haifa a gaya mai gaskiya a mai wa'azi ko a ce mai ba daidai yake ba amma saboda yana da abin duniya a'a shi ba a mai ba a gaya mai ba a mai gwaji sai da shi sai ka ga ana kaffa kaffa ma ka a yi abin da za a fata masa to ka ka shiga uku daga ka zama haka wallahi ka yi hasara Allah ya mana tsari Allah kakka ba mu abin da zai hana zai hana mu karɓar gaskiya a gurin kowa kowa ne ne ko na ƙasa da mu ne saboda yana daga cikin alama ta girman kai kuma wannan ba sifa ba ce da ɗan adam ya kamata yi mutumin da in ya matsu zai je sunku ya yi ta nishi har ya fitar da abin da ke cikin cikinsa ya kamata ya girman kai bai kamata ya girman kai ba mutumin da abu tuwo bari mu fita wani malamin tuwo ya fi karfin shi tun da aka ce a zo a yi faɗa kowa ya rabu da kowa da shi da tuwo wa zai nemi sulhu shi zai nemi sulhu ya ce ya haƙura da rigimar a dawo tuwo a zuwa yi sulhu to wanda za a iya jurewa ya rabu da tuwo eh ka gani ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato raina gaskiya da rai wato kin gaskiya da raina mutane shine girman kai in an faɗe ta sai kaga wanda ya faɗa bai cancanta ya gaya maka ko a ya san abin gaskiya ne amma matsala daga wajen wata fito duk harka ce ta kafirai fa da yahuda duk sun faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da dai waɗanda suke bin manzan Allah masu kuɗi ne to da sun yarda da addini amma yawanci talakawa suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun faɗi gurare daban-daban suka ce da addinin nan gaskiya ne wasu masu kuɗi za a ɗauka a garin ɗa'ifa da a garin maka a damƙa amma manzan Allah ya tashi maraya bai da shi gidansu ba ba masu kuɗi ba ne ba bal ma iyayensa sun rasu tun yana ƙarami baban shi kafin ya zo duniya tun da cikinsa mahaifiyarsa tun yana ɗan shekara bai fi shida ba ta bar duniya to yaya za a ci su bi shi sun rai kaga wannan girman kai sun raina wanda allah ya turo allah ya mana tsari amin allah subhanahu wa ta'ala ya ce
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله ولا يكتمون الله حديثا Allah subhanahu wa ta'ala ce yau mai izin tun da Allah ya fara bayani dangane da rana alkiyama to don ka gane wata rana ce wannan rana alkiyama har da manzan Allah ya zubbar da hawaye saboda ya ji an yi bayani a kanta sai Allah ce yau mai izin ya waddun ladina kafa ranar fa ba ta wasa ba ce ba ranar ce waɗanda suka kafirta kun gane ko suke fata suke ƙaunar cewa wa asawar rasula wato bayan sun kafirce ma Allah wa saurin rasula sun saba wa manzo to me suke fatan ya kasance a kansu lau tasawwa bihimul ard da dai za su daidai da ƙasa kun gane ko a nan kalmar da dai za su daidai da ƙasa malamai sun yi maganganu kamar uku suna so su kafirai wanda suka saba ma Allah suka saba manzon Allah suna yin buri da za su daidaitu su zama kamar ƙasa kamar da yadda suka ce ya laita ni kuntu turaba su zama ƙasa saboda me yasa ƙasa ana yi mata hisabi dabbobi idan an musu hisabi ba ƙasa ake mai da su ba halin da suka ga za su kasance na azaba Allah da woman wutan nan lauta sauwa bihim al'ard sai su fatan dama su zama kamar ƙasa wacce ake takawa shikenan yanzu ba su ba dawwama a cikin wuta wasu malaman suka ce a'a za su yi burin idan sun mutu ina ne ake fara shiga kabari ko a kabari ya jikin ɗan adam yake koma ƙasa to za su so dama a shuɗe a ci gaba da tafiyar zaman barzaku sun zama ƙasa a ban labarin su akan abin da za su je su tarar na sakamako a lahira shine za su yi fatan lauta sauwa bihim al'arda dai za su yi daidai da ƙasa su zama kamar ƙasa kada a maida su jiki da tsoka a jefa cikin wuta ta ta babbake su tana suna komawa gawayi ana ƙara dawo da su ko kuma wato fatar jikinsu kullama najidat juluduhum baddalnahu juludan ko baddalnahu juludan ghaira liyazuqul azab duk lokacin da fatar su ta zama garwashi ta kone kurmus sai a canza wata fatar da ba wannan ba dan su ci gaba da ɗanɗanar azaba Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari to wannan kafirai waɗanda suka saba ma Allah da manzo za su yi burin lauta sauwa bihimul ard da dai ƙasa za su wato ta yi su yi daidai da ƙasa su zama kamar ƙasa kun gane ko kada a wato sa su a dawo da su a zo da su filin alƙiyama a musu hisabi wato su tafi wuta wannan zaman cikin wutar suna tsoron shi Allah ya ce kuma yadda lamari da sha'ani yake a ranar lahira wala yaktumuna Allah haditha ba a ɓoye ma Allah zance in ka ɓoye to baki sai ce a bari in faɗi gaskiya abin da aka kafa ta faɗi me aka yi ina kika je ina kika taka baki me ka aikata hannu me ka taɓa me ka ɗauka ido me ka kallo kunne me ka ji dukka gaɓoɓinka ne za su ta tona maka asiri a ranar alkiyama shi yasa wala yaktumuna Allah haditha ba a ɓoye ma Allah zance a can in gane ko duk abin da ka aikata su gaban su za su ba da shaida a ranar alkiyama in gane ko harshe zai ba da shaida ido ya ba da shaida komai da ka sani na gaba ba zai ha'inci ba zai yi ha'inci ba daman Allah ya sani amma don a ƙara tabbatar da laifin da ka aikata sai gabanka su dinga faɗan abin da suka aikata wanda yake ba daidai ba wala ya tumuna allaha hadisa a ranar lahira ba a ɓoye ma allah subhanahu wa ta'ala zance allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu je lahira muna masu imani abinda muka faɗa na daidai allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh